الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ana ce mata suratul talaq sura wadda ta yi zancen saki ita kuma wannan surar madaniya ce a madina ta sauka wannan surar ta tarar da wahiyar salat ashara aya goma sha uku a cikinta aya goma sha uku kuma maudu a harar isi abinda take karantarwa abinda take karanta bayanin saki bayanin sakin mace da bayanin idda da kuma abinda ya rataya da wa'annan na daga kome halar kome kuma da ciyarwa kuma da reno duka duk za ta yi zancen wannan surai a cikin aya goma sha uku ya ce bismillahir rahmanir rahim ya aihon nabi ya kai wannan annabi abin da ake nufi da haka annabin al'ummar shi ake nufi da ita saboda kusanci a ya aihon nabi a ce kullahun faɗawa mutanenka za ta lakatun nisa idan kuka yi niyya kuka yi niyya kuka yi niyya saki ga mateku to waɗanda hunna da iddati hunna ku sake su a cikin farkon idda sarkin tsarkin su su zamanto suna da tsarki kuka sake su eh wasul idda ku kiyaye wannan idda ku kiyaye ta kar ku ke tastarta wata ƙullaha ku ji tsoron Allah rabbakun ubangijinku tsoron shi shine ku bi shi ku bi al'amuran da ya ce a yi da al'amuran da ya hana duk in ya ce ku yi kaza to ku in ya ce ku yi kaza shi ne ku yi kaza in ka ce kana tsoron Allah shi tsoron Allah shine yin abin da Allah ya ce da hannuwa da abin da ya hana shine tsoron Allah bakka ce kana tsoron Allah kuma kana abin da ya hana kana yi abin da ce ka yi baka yi wannan baka tsoron Allah ka haɗe dai kawai ya ce ku kiyaye idda wata ƙulla rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku ya ce la ta hunna kada in kun rabu da mata ku hudda su daga min biyuti hinna daga cikin gidajensu kar ku hudda su wala yarjuna su kuma ba sa fita ba har sai sun ƙare idda mace in an sake ta batta tafiya gidansu sai an ƙare idda in kaji mun ce ta tafi gidansu illa an ya tina bi sai sun zo da alfasha ta zina da ta sun rabu da ta zo kowa gida tana kiran maza ta ce a shiga ai wohi muke ai ba mu da miji a nan ba zaman shigo muke shigo to wannan kaga ba a yanka ba sai ta zo da albasha ta mukazzina yawa sai mai kada shuzi kamar kuma tashin karan hanci da za ta yi tana dubban na mabayyana wanda yake mabayyani wata daga hududun lahi wannan abin da muka zana ko da muke zanawa shine hududun lahi iyakokin shari'a ta Allah to mane ta'adda hududun lahi duk wanda ya keta ya keta sitara ta Allah shari'a ta Allah ya kyale ya rabu da matar shi ya kore ta ko ta tafiya da to duk wanda ya wannan faƙa da zalama na fusahu ya zalunci kanshi ya ɗauki wata masifa da yawa ɗorawa kan shi lakata dai abin da sa aka ce fitsara ta yi idda ba ku sani ba la'alla Allah ya dunzu ba zalika amra wataƙila sai Allah ya sanya wani abu a cikin komi wata ran sai ga dare ya koro shi dare ya koro shi in ya zo sai ce ya maida ta eh kawai ba ita da izinin ta iya kuma a cikin iddan nan yawwa ku san wani abubuwan da zai faru to bai zaɓi na kana
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
yace fa iza balagana ajalahunna idan suka kai ajalin wannan na rabuwa karewa iddar wannan ta an sake ta ta yi idda gidan mijinta ta kare kuma za ta ta to ana gobe ko jibi za ta ida to sai ku yi lissahi famsiku hunna in kuna so ku mai da su da adalci ko kuma shi kenan ku kyale su ku rabu da su da adalci wannan duk da ku yi amma a samu shaidu zawa adalin mu'adalai a samu shaidu su zo su shaida an maida ta ko kuma a'a ba maida ta ba baƙi mu shahadata su ko masu shaidai su tsaye da shaida ita kullum kowace irin shaida kowace shaida ba don kuɗi ba ke ake tsaida ta a'a a tsaye da shaida don Allah don wani aka ce ko gurin ɗaura aure shaidun da za su yi ba a ba su kuɗi shaidun da za su yi su yi shaida don Allah kar samu shi kuɗin kowa a tsaye da shaida shahada lillahi wannan shine mafi fici zalikum yu'azu bi wannan shine ake wa'azi da shi man kana man kana yu'minu billahi wanda ya bada gaskiya da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu ya Allah ya ce sanya shi makhraja mahuda to yanzu muna haka nan mun shi duk jama'a da ta taru duk su ne shaidu ne ana shaida da mutum biyu daga mutum dubu zuwa dubu nawa to wannan ba bai kamata ba su amshi komi shaida dan Allah suka yi da ba a ci ba ba su wani ci goro ko cin hanci hanci na duk ba amsa kawai aka ce a tsaye da shaida dan Allah ku yi shaida dan Allah ba dan a baku wani abu ita shaida don Allah ake yin ba don a baka wani abu ba kai kace eh ba a yin shi amma kamar zama su za a yi kuwa sai ya kawo karfin shi kai kawo karfin kai shaida na wajen mace kowane tsarin karfin shi haka ya kamata kan na haka ya kamata eh na haka kuma eh ai ka san abu zai da yake mu can Saudiya in za a ɗaura auren da alƙali a gurin da takarda da takardun shi na alƙalanci na shari'a zai ta gurin ɗaura auren ga shi ga takardun shi tambayo yaya yaya auren yake yaya yake yake duk ana hudu yana rubuta ya cika kartu da marar ya cika ta daidai in ya cika ta shi kina a ba su takardar aure kaga mu nan aikin alƙalai ne aikin alƙalai ne don kuma ba mu saba bayin wani shi yasa amma a gaba yau da gobe ai kullum gaba ake ci alƙalan wasu masu tasowa to su wannan sai sun sai sun yi wannan ko da zaka sai a zo a rubuta din to a rubuta ga yadda aka yi ga yadda aka yi duka a rubuta saboda saboda tashin hankali gaba ko shari'a a kawo musu saboda in za a yi wata shari'a masu za a kawo daga an ka shari'a ya sau gurin auren a nan za su koyi da kuma su rubuta in za a yi wani abu sun yi kaza an yi kaza da a nan za a rubuta to yanzu mu laifinmu nan me yasa laifin maza ne ko na mata ne in an saki mace da batta tsayawa ta yi idda a gidan mijinta sai a nan ma sai gidansu ko kuma shi ya ce dan uwan ki kai gidanku ya kai zagi ya eh ko kan ga tsohon sanki ba ko kan ga kayan shi a nan ko kuma a samu wani lalata ce ya tawatsu kayan ya tawatsa kayan ku ba ita kuma ta a gida ba gidan uwan tare da ta ta ka ji shaidan yake gama wannan fitila amma yau da gobe ana hodi yara masu tasawa yana yiwa yara masu tasawa su daidaita sa'i amma mu na yanzu mu da himmancin kuno da mun haɗi eh ba ma iya ba ko ko aka ko ko mun haɗi ba a kamawa a gaba wanda za su kama za su eh ka ce ya wato a yanzu zaman da muke daga masu sakin da matan ta halin ne na su guda da an saki za a yan uwanta ma da ce gidan ubanki ne to kaga ko a samu wasu ba san ba akwai wata kan gadon shari'a shi da ahalin sama sunna kan ne gadon shari'a sai su zo su shiga su yi katsan kazan a cikin ta su ce ta huto wata yalwa ta huto ta tsawo ta hutan ba gidan ubangi ba sai ta huto ko ta kama hannun ta ma ta janyo ta ta ta yi ta huta kaga hadari ne wannan babba saboda in sun karantu kowa in ya karantu ba a yi ba haka. yau da akwai gobe wanda ta ce ta tsaya ta idda ɗan ya ce ita kuma ahalin sunna ne ita ta ce amma kai sunna da kake ba ba sunna ba ce ƙarya ce yana nan yanzu
ya ce ta huta ta ce ta fita kawai
to kwarai kuwa sai da shi Ya- eh, kana ji ko an mai kome ma kana ji ko ko kome ba aka ce ba in an kusa ida zai bi ta amma in yi ta mai da ta shi kenan ya sa mutum biyu wane da wane kusa idan na mai da wani shi kenan ta koma ko ba ta sani ba daga baya a faɗa mata ta yi- ko ta ta ce ta ƙare yadda ta yau da wata biyu na mai da ina shaidu ga shaidu shi kenan ta ta zamna to wannan mutane eh, su abu yake atruku wannan in za ku rabu da su ku rabu da ita ku ta zamna hata tan kari iddata ha har dai ta ida iddata in ta ida idda kuma shi ke na aya abu kusa wala tafafu hunna bil muraja kan ku cuce ta kuma gurin muraja a gurin koma wai kaga ta kusa cika uku da ta yi alli a gaba a da dan ardo Mm. to shi ke nan je ka ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا kuma shi mijin cutar tata ya kusa ya ya sun rabu da ita sun rabu da ita hatta ta wo gidansu sun zamna ta ko ta kare da ta kuma ta zamna to ya rika zawa unguwar hira ko gidansu zai zauna yana hira eh kaga cuta ce eh mene ne ya ce a duk mai son ta ya ce mijinta yana nan kofar gida ba rabuwa ba suka yi ba rabuwa ba suka yi kaga ya mata shigar ta Ha? duk wanda ya gani mai mutunci ya zo gunta kai mutum yana kowa gida a zamanin ana hira da shi don uwansa su ba su kansu Eh? kaga a'a kawai zai wani shi kuma ana yin hutu sai wallahi malam Kuma- ko sai sai sauran sati ko kuma sai sauran sati ta kare idda sai ce samu shaidu guda biyu da Allah ku zo na mai da wanci an mai da ta ya rubuta shi ke shi ke ta koma in ta ce ba ta yarda ba to a bashi sadakin shi Allah har ɗan ce zai ha ta ba shi sadakin in bai kira ba da a ba ta shi ya ce ya je a wuri wannan na ba da sadakin wannan mutane na ai mafi yawa ba su sani ba don saboda ko iya ɗari gare ku in ta ce ba ta san ka ta kiya sai ta baka sadaki da sun sani da kullum amshi sadaki wa ka rika yi Eh, haka ne Allah kiyaye wallahi wani da aka rufe a ragar da kaga rikici da
masu dangane akwai hawa masu dangane can da Ai, daidai an ne.
can da an waɗa mu ma'anan an taɓa yin wani mutum sadaki kun san ana yin sadaki da ka- da kaya to shi kwandage gare da kirki mai tsada kwandage na gafa to ba kowace mace ba za ta iya cinye kwandage a sadakin ta in yi ce sai ba ya ce ga sadaki dai kwandage na ne gaya sai ba ta amsa ta sa- ta sashi ta samu kwandage daga haka ji da ya tana ma sai ya taɓa ta a da rikici ta ce kai dai kwandagin ka kake so in ba kai ce yau sai a ba shi kwandagin shi kuma ya je ne mota kuma har da auren a nan ma a yanzu ma akwai wanda suke mutane wanda suke sai su tunkuni macen ta ba sadakinsa zai su kai wa wata ita ma in sun gaji da ta tunkune ta ta ba sadaki ta hada su kai wata sau da sadaki ɗin su ke yin aiki na ga da yawa irin wannan amma cuta ne eh Allah kiyaye yau su ina ruwansu da- ina ruwansu wani da hadisi kai kake aiki da hadisi wanda ƙuranin ma ba ya rawar da shi da hadisi ba ya rawar da shi nan wanda ya cewa zai iya abin da Allah ya ce kaji ma wa zai iya wa zai iya abin da Allah ya ce to kuma ina wannan ya zaka wanda yi mai ɓandaji ba a zo wa da shi.
yarzuquhu min haythu ha mai wa?
ɓandajen wannan eh in an sani an zai ta zo ba zo ba yi da shi in ai in ko tara ma mai kayan shi tara ma mai Eh, gaba wani da- kuwa don tara ma mai kayan shi wa yarzuquhu min haythu la yahtasib daga inda bai sani ba Allah ya arzuta shi hayan ya wani guri wa man yatawakkala ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fi amrin Allah cikin umurin al'amarin Allah ya dogara fa huwa hasbuhu to Allah kafi ya isan maki in dai ka dogara ga Allah to Allah ko ya isan ma inna la baligun amra Allah mai iya da al'amarin shi ne Eh, ma abin da yake nufi sai yi shi shi yake yin kayan shi kada ja'ala Allah li kulli shay'in qadra Allah ya sanya alƙadar shi iko shi ga dukkan kowane abu da yake ciki yace to واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا wanda suka ɗebe ƙamna daga haira sun ɗebe ƙamna bas haira min na sa'i ko daga cikin matekunku nir tabtum kuna shakka a cikin wannan iddar ta gata ta saboda tsuha ko yarinta to wannan iddar ta wannan salasa ta ashirin wata uku in sun yi wata uku sai sun yi wata uku za su yi aure wannan ashe kaga idda ba kowa ba yake yin wata uku Ah. to kuma wanda kuma lamin hidda san san ma basu haira su ma saboda yarinta ko tsufa su gomme wa wula ta dama su ne da ma abota ciki ajala hunna ajalin su an ya ga ana hamla hunna su aiki cikin su ma abota ciki wa man taqi Allah duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu min amrihi yusra Allah ya sanya mai sauki a cikin al'amuransa a cikin duniya da lahira kuma zalika abin da ya sani zalika zalika wannan al'amarin yadda yake na ambata yadda wannan amarin lahi al'amari ne hukunci ne na Allah an zalahu ilaikum da ya saukar da shi gare ku ko al'umma annabi wa man yattaqi laha duk wanda ya tsoron Allah ya kafir an su sayati Allah kuwa kan kare ne zulubin shi wa ya zama lahu ajra ya girma ma mishi ladan shi to idda ka gani idda munan kawai wata uku daga mace sun rabu da miji sai ta tsaya ce wata uku ta ƙare idda shi kuma ba kowace mace ba take idda wata uku akwai mai yin wata uku akwai mai haida uku akwai mai shekara akwai mai wata tara akwai mai wata hudu akwai mai wadda take shekara hudu ko biyar wannan duk idda ce daban-daban kowanne da wanda bai amma munan sai aka buga su guda kawai saboda wani ya dauki dan wani aka yawa wani kawai a dauki dan wani aka yawa wani aka yi irin wani to wani kowace nan mun zo gurin su za a dana su kowace ita kowace ita da daidai da kai ci gaba
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى
yace a suke nufin ku zamanar da su suwaye wanda aka sake su ku zamanar da su min haisu sakantar inda kuke zamani gidan da kuke zamani ku ajiye su kun rabu da su gidan da kake zamani ta zamana a nan gidan amma ba ruwan ta kaci da ta ci da sha da ruwa amma ta rangada adanta ta zamana a kowa ce baka ta yi ado ta zamana a kofar ɗaki ta ranga da ado ta ce kaka kalle ni in ya kalle ta ce yi ruwanka da ni eh kaka kalle ni magana kaka mini magana yi ruwanka da ni sai ta tafaɗi shi ya faɗi kaga wata ran sai a sai a je daidai sai koma in ya ga dama ana yin kome da faɗa ana yin kome da aiki kome da faɗa kome da aiki eh aiki kome da faɗa ya ce wani ku shaida da na mai da wanki da wani da wancan na da wanci aurenta na mai da ta da wanda wani ku shaida sai su yi shaida a kan haka nan wannan kuma ana yi da aiki kawai wani lokaci dai sai aka ji shi a ɗaki ta ce ta shi kuta ta shi kuta in ce a shi biya kuta na mai da ki a kame da ni shura mashi ta samu shi biya mai da ta shi kuta ka gani ana yi da haka nan ya ce ku zamanar da su inda kuke zamne a nan ma ya akwai makwabta in ba haka wata shi samu shi kwa yin nan ya ba san juma ba zai yi a lokacin yin da ya ce dalawa ne ina da magana yanzu daren da hira sa ce a'a yanzu da ke magana in an kai da sa sa ki shawara a lokacin dare ya koro shi eh haka ne من حيث سكنتم كزم لنا من حيث سكنتم كزم لنا سوء عند كوكي زبني أي المطلقات والمتوفي أنهن أزواجهن يبوا ودا كسكا da wanda mijinta ya zam ya rasu
من حيث سكنتم inda kuke zamne أي بعض مساكنكم a sashen gidajenku من وجدكم ha يتي من وجدكم daga samun ku gwargwadon ƙarfinku
أي صناعتكم حق يتي بيان ومن حكومة to shi kenan bar shi ku ولا ضاروهن wala taraduhunna kakku cuce su البيع عليهن shine dan ku kwantata musu أي المساكن فيحتاجن saboda gurin wannan gurin ku kuntata masa da zai kasa إلى الخروج أو النفقة kuta ko kuma abincin babu abinci فيستدين منكم to au wa in وإن كن أولاة حمل in kuma abuta cikuna ne فأنفقوا عليهن to ku ci da su wannan في الفراغ raƙin والطلاق.
tattala cikin rabuwar da sakin duka وأما الحوامل amma masu ciki fa المتوفي عنهن wanda mijinsu suka mutu فلا نفقة لهن wannan la nafaqati liman iddatul wafati babu babu babu cidawa ga iddan wafati na mutuwa mutum ne ya mutu kaga za da ya ce a kana yan takaba yan takaba ba su da komi a ce a hudda musu yan takaba a cikin kudin shi a yi kaza wa ce babu babu yan takaba kowace a bata bashi a bata bashi a kudinta tun tana da gado ga kudi can ba a taba su ba ta a raba kudin wannan biye ba a taba ko zakka ba a tabawa sai dai a- wanda aka ba a lissafa an baka kaza a cikin kudin gado sun an zuwa hudda a ta ta ana hamla hunna hadis a yi cikin su wannan ومنت لهن Mm, cika ita hatta ta da a wanda hudda hatta har su aihe cikin su فتنتهي النفقة بانتهاء Eh, kaga cidawa ta zamna intaha Eh, da tsaye kare wani idda to والمطلقة الطلاق الرجعي ha والمطلقة طلاق الرجعي to duk wanda aka mata saki saki na kome لها نفقة a ita wannan ana ba ta abinci wannan والسكنين sukuna da mazamni والمطلقات البائن غير wanda aka الحوامل yi saiki ba ini ko batta da ciki wala fada na bakata lahunna ba su da abinci bil iddata a cikin idda عند da mazhab مذهب maliki mazhab والشافعي da maliki da shafi'i amma amma amma الحنفية inda al-hanafiya bal kullu mutallaqatu kowace mace tana da haƙƙin abinci wasu kuna da zama ودليلها أن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه yace وسلم na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لها نفقة وسكنة yawa tana da nafaka abinci da zama وإنه جزاء الاحتباس wannan jaza'i ne da aka aka bada da zama ولو كان جزاء للحمل walau kana jaza'an koda da kai jazaki wallahi hamlu ciki لوجب في ماله Allah ya wajaba cikin in akwai tilar a cikin dukiyar shi za a bada إن كان له مال in yana da dukiya in wayewa ولم يقولوا به bai ce ba da shi wannan ثم شرع في بيان yawa zai ga
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا fa yana ranna lakum idan suna muku reno to fatu hunna ku ba su ujura hunna ladan su na reno wa ta miru bainakum ku yi shawara tsakaninku bil ma'ruf da adalci in ta'asartum in kuma kuka kuka tsaya ta kuka rasa ba a fasa turud da na ukura sai a samu wata ta yi to an ce ya a ba da nono su da ku sai aka ce to a samu mai ban nono haka mai ban nono ya ce jika ashirin duk wata ta ce a abin jika ashirin din na bada da ta ce bani bashi ni bani bashi nono nono na zibi ka je ka nemi mai ban nono ka ya ce to na sa wata jika ashirin duk wanda za ta bi ce ta ce na yi abin ashirin din amma a hannu sai ba komai sai a bata Eh, amma ka sha guri a yanzu yanzu ya kaya ce har girman ka sai an gora ma a ce nono nan hana ka sai da aka biya ta Ha? yanzu za ta ce don ka zama wani abu eh sai an gora mai bai bai dace ma za a ce ba zai kama zai an abin fuka da ake zo sai a timin sai a tafi saboda mai ruwa ci da gwargwadon yalwar shi wani kudin alaihi rizqa wanda aka kunta ta mai bai da shi fil yamti ci da bi ma ta Allah daidai abin da Allah ya bashi saboda la kallafi Allah nafsan illa ma ma ata Allah bai dorawa rai abin da ba za ta iya ba sai ja Allah ba da usri yusra da da sannan Allah zai ka sauki bayan tsanani bayan tsanani sai ka sauki to وكأين من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا
ya ce wa ka'ayin da yawa min kare tana daga alkarya mafi yawa a ta ta tashin karan hanci al'amar rabda ha daga amuran ubangijinta wasu lahu da maka aka dawo ma'aike shi ba hasa bana sai maka wata hisabi tun daga duniya hisaban shadida tsara mai tsanani wa zabna ko muka azabta ta azaba nukura ita ma azaba wadda take mai tsanani to shiga fasaqat sai ta ɗanɗalba al'amurha ƙarshen al'amarinta wa kana aƙibata amurha husura ƙarshenta sai zama to hasara ne أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا
adda Allah da hum azaba shadid Allah ya masa tattalin azaba za ta hana ta wulakanci ne tsanani fataqullaha ya ku ji tsoron Allah ya ulul albab ya mabuta hankula ku ji tsoron Allah allazina amanu suna wanda suka ba da gaskiya kada anzalallahu ilaykum zikra Allah ya saukar da qur'ani akan ku a gurin ku رسول ya je ka a rasula رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا
rasulan ko kuma da yake kada an zara lahu ilaikum zikira hakikan Allah ya sauka mu zikira wa'az ya zo ko alquran shine alquran kuma da rasulan ma'aiki shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yatlu alaikum ayatillahi yana karanta muku ayoyin Allah bayyanatun wanda suke mabayyanatun wata ya tafili da ke ya yi ku haka nan liyahudun zallazina amanu zai hutar da wanda suka ba da gaskiya wa amilu swale haka suka aiki na kirki farilla da nafila minan zulumati ya hutar da su daga duhu na kafirci ila nur ya zuwa hasken musulunci da ɗaukaka da nizami da tsari na musulunci wa man yu'minu billahi duk wanda ya ba da gaskiya da Allah wa ya amal salihan ya aiki na kirki farilla da nafila to wanda ya da kudu Allah zai sanyar da shi jannatin aljanna ta jarimin ta ta al'anhar da ƙoramu ke gudu gare ta ƙoramu guda hudu khalidi na fiha abada suna cikin har abada ba tsufa ba mutuwa ba kakalar kai kada hasanan lahu lahu rizqa Allah ya kyautata miki arziki tun daga duniya Allah zai buɗa miki to kan aje lahira الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا Allah zai halaka sama samawati Allah shine ya halicci bakwanan rufai wa min al da haka kasa ita ma bakwai misali wannan kwatancin kasa haka sama take kowanne bakwai bakwai ya tanazzala amra yana saukar da wahayi al'amarin su bai na hunna tsakanin su da ta alamu dan ku san dan ku san annallaha lalle Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne a bisa kowa ku duba kasa ku duba sama ku gani وإن الله للي ألا قد أحاط بكل شيء علما علما شاكي ويدكا كون سببا